نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أما بعد أيها الأحبة في الله حديثنا اليوم عن أمر عظيم من أعظم أعمال القلوب وعن عبادة لا يستقيم إيمان العبد إلا بها إنها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلمة تقال باللسان ولا شعارا يرفع وإنما هي إيمان في القلب وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم واتباع لسنته واقتداء بهديه وحرص على طاعته ومحبة لما جاء به من عند الله أيها الأحبة في الله إن الله سبحانه وتعالى جعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه طريقا إلى محبة الله فقال عز من قائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم تأملوا رحمكم الله هذه الآية العظيمة ادعى قوم أنهم يحبون الله فجاء الامتحان والميزان فاتبعوني قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية إن هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه حتى يتبع الشرع المحمدي أيها الأحبة في الله إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها علامات ومن أراد أن يعرف هل يحب الرسول هل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فليعرض نفسه على هذه العلامات العلامة الأولى تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والخلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر رواه البخاري فالمؤمن الصادق يحب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر يحب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على الله وعلمنا الخير وأخرج وأخرجنا الله به من من الظلمات إلى النور وكان أرحم الناس بأمته فيا عبد الله اسأل نفسك أين رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلبك هل تحبه أكثر من هواك هل سنته أحب إليك من عاداتك هل أمره مقدم عندك على رغبتك العلامة الثانية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته أيها الأحبة في الله من أعظم علامات علامات المحبة من أعظم علامات المحبة الاتباع قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله متفق عليه وقال أيضا صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد رواه أبو داود والترمذي فيا من يقول أنا أحب رسول الله أين سنته في صلاتك أين سنته في أخلاقك أين سنته في بيتك أين سنته في معاملاتك أين سنته في لسانك أيها الأحبة في الله إن المحبة الحقيقية تظهر عندما يتعارض الهوى مع النفس عندما يتعارض الهوى مع السنة فيختار المؤمن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه وقال الإمام مالك رحمه الله السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق والمعنى أن النجاة تكون بلزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه العلامة الثالثة أيها الأحبة في الله تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته قال سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ومن توقيره صلى الله عليه وسلم أن نعظم حديثه فإذا ثبت, فإذا ثبت عنه الحديث قلنا سمعنا وأطعنا وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ومن تعظيم سنته ألا نستحين بشيء منها وألا نقدم عليها كلام أحد ولا عادة قوم ولا هوى نفس العلامة الرابعة الاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله قد يقول إنسان أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكون سيء الأخلاق سريع الغضب مؤذيا لجيرانه ظالما لأخيه كاذبا في معاملاته فأين المحبة أيها الأحبة في الله قال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وقالت عائشة لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن رواه مسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ‘yan uwa masu girma ina wa kaina da ku wasiti da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki domin Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah tsoron Allah na gaskiya sannan kada ku sake ku mutu face kuna cikin musulmai haka Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana da cewa mu kiyaye dokokinsa mu ji tsoronsa sannan idan za mu yi magana mu faɗi magana wadda take ta gaskiya idan muka yi haka Allah maɗaukakin sarki zai gyara mana ayyukanmu sannan zai gafarta mana zunubanmu Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya bi Allah da manzansa to haƙiƙa ya rabauta rabo wanda yake mai girma Allah maɗaukakin sarki ya arzuta mu da irin wannan rabo ya ku yan uwa musulmi haƙiƙa a magana ko hutuban mu ta yau za ta kasance ne a cikin abin da ya shahi wani al'amari wanda yake mai girma daga cikin mafi girman ayyuka da ake aikata su a cikin zuciya sannan kuma daga cikin ibadu wanda ba a iya baya tabbatuwa imanin mutum sai da sai da wannan ibada wace irin ibada ce wannan innaha mahabbatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mutum da yake baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alamar cewa shi kafiri ne da zaran ya tabbata baka son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka bar musulunci kenan dole sharadi ne daga cikin ingantuwan musuluncinka ya zamanto kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarka sannan wannan abin da ya shahi soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku ƴan uwa musulmi mu sani ba wai da awace ta baka ba idan mutum ya zo ya ce yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baki ba shine yake nuna tabbas a zahirinsa ko kuma har wajen Allah madaukakin sarki shi ya masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a ita soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake imani ne a cikin zuciya sannan kuma da girmama annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da bin sunnarsa sannan kuma da yin koyi da abin da ya shayi shiryarwa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da kwadaituwa zuwa ga aikata abin da yake na yi mishi biyayya yi mishi da'a sannan kuma da san abin da ya zo da shi daga wajen Allah maɗaukakin sarki na wahayi ko na shari'a ya koyan uwa musulmi Allah maɗaukakin sarki haƙiƙa ya sanya soyayya annabi sallallahu Alaihi wasallam game da abin da ya shahi bin annabi sallallahu Alaihi wasallam. Allah maɗaukakin sarki yake cewa, Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah maɗaukakin sarki a wannan ayar kamar yadda ɗaya daga cikin malaman tafsiri yake fasarta cewa lokacin da wasu mutane suka zo sai suka yi ikirari suka yi da'awar abaka cewa suna son Allah sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan aya kamar yadda al-Imam Ibn Kathir ya fassara karkashin wannan ayar ya kawo wannan bayani kan cewa wasu mutane sun ce suna son Allah a baki suka wadu wannan sai Allah ya sabkar da wannan ayar yace ya Rasulullah ka gaya musu to in kuntum tuhibbuna Allah inda gaske kuna son Allah hakikanin soyayya ga Allah da gaske sai Allah ya ce to fattabi'uni ai fattabi'u rasulullah ku bi manzon Allah da zaran kun bi manzon Allah to wannan yake nuna kuna son Allah kuma kuna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har kun bi manzon Allah sai Allah ya ce yuhibbukumullahu Allah zai so ku amma matukar buku bi shi ba Allah ba zai so ku ba Allah baya son mutumin da baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna ashe soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tabbatuwa ne a lokacin da kake bin manzon Allah ma'ana lokacin da kake bin sunnarsa kake masa da'a kake aikata abin da yayi umarni da aikata kuma kake hanuwa da abin da manzon Allah ya hana kaka aikata wannan shine sharadi kamar yadda malamai suka fassara kaga Allah ya ce in kun yi hakan to Allah zai so ku dukan mu abin da muke da bukata kenan shine mai zamanto Allah yana son mu mu zamanto Allah ya yarda da mu to ga inda Allah zai yarda da mu ta ina ne shine sai Allah ya ce fattabi'u rasulullah ku bi manzon Allah ashe wannan zai nuna mana cewa soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yi mishi biyayya kamar yanda zamu gani daga ciki to ya koyan uwa musulmi mu sani cewa ita soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa'incan mutane suka ce suna son Allah sai Allah ya sabkar da wannan ayar sai yake nuna cewa ashe a yau mutum ba zai hito kawai dan ya ce ya ku masoya manzon Allah mu ne masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baki shikenan kawai ya tsira a'a ba kawai dan ka ce kana son manzon Allah a baki ne ba kai yau ka auna a cikin rayuwarka kai ne kace ma wata kana son ta yayin da ya zamanto ka gaya mata hakan ba wai kawai wannan lafazin cewa ina son ki shine ke nuna cewa kana son ta ba a'a za ta lura da abin da za ta zamanto zai zamanto alaka tsakaninku da ita shin me kake yi mata yaya kake mu'amalantansa me kake so wanda ka bi wannan abin da take so me kake aikatawa wanda take so ko wani abu makamancin haka da wannan ne me yake da suna soyayya take bayyana amma ba wai da da'awar baka ba to ya koyan uwa musulmi mu sani cewa duk wanda ya faɗi a bakinsa cewa ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana diba wasu alamomi wanda na cirato wasu daga cikinsu wanda akan shi ne za mu tattauna alama ta farko shi ne za a lura da cewa taqdimu mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbatin nafs shi ne mutum sai ya fifita soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam akan son da yake makansa ko kuma akan son da yake ma wata halitta daga cikin halittun Allah madaukakin sarki shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa a cikin hadisi da Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi manzo Allah yake cewa la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku mutum ba zai zamanto cikakken mumini yayi imani ba hatta akuna ahabba ilayhi har sai na kasance ni nafi soyuwa a gare shi min walidihi sama da iyayensa wa waladihi da ɗansa wannasi ajma'in sama da kuma yanda yake son mutane gabaki ɗaya kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya gaya mana kai tsaye as-sadiqul masduq wanda manzo Allah shine mai gaskiya kuma abin gaskatawa yace ɗayan ku imanin shi ba zai cika ba ba zai zamanto mumini ba har sai in ya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yanda yake son iyayensa fiye da yanda yake son ƴaƴansa kuma fiye da yanda yake son kowa da kowa shi yasa ai Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu wata rana sai yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay wallahi ya Rasulullah tabbas nafi son ka fiye da komai a duniya illa min nafsi kadai amma nafi son kaina akan ka ya Rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ya ce ma Umar ɗan Khattab la har yanzu imanin ka bai cika ba ya sayi da na'umar wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa hatta akunu ahabba ilaik har sai na kasance na fi soyuwa a gare ka min nafsi ka sama da yanda kake son kanka sannan sai Umar dan Khattab yake ce da yake ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi a yanzu na fi son ka la'anta ahabbu ilayya min nafsi ya rasulullah wallahi a yanzu na fi son ka sama da kowa sama da kaina na fi son ka ya rasulallah wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ana ya umar yanzu ne imaninka ya cika ashe soyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alama daga cikin cewa kana son manzan Allah shine ka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yanda kake son kanka domin idan aka ce sama da yanda kake son kanka kafi son kanka dama akan kowa domin a yau idan da za a ce za a baka jika ɗari biyar ko miliyon goma da a baka ita ko kuma a ba ƙananka wa kake so a baiwa za ka ce a baka saboda kai ka fi so a baka sai dai in an baka ga ɗan ɗibi wani abu ka ba ƙananka ko ka ba mahaifinka ba za ka ce a ba ƙananka ko a ba mahaifinka kuɗin nan ba kai a barka ba za ka ce a baka to a nan aka ce yanda kake son kankan nan to sai ka fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yanda kake son kanka to ɗan uwa ya ne ne za a gane cewa ka fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yanda kake son kanka shine umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo kuma son zuciyarka yazo sai su haɗu a wannan lokacin ne ake gane ka fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya ta yanda za ka yi watsi da son zuciyarka ka yi aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ne za a gane ba wai don ka haɗi a baki ba a'a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo kan cewa idan ka zo masallaci kafin ka zauna za ka yi raka'a biyu tahiyyatul masjid kafin ka zauna sai zamanto kai kuma son zuciyarka ko wani abu ya zo cikan cewa idan ka shigo masallaci kawai ka zauna zama za ka yi kaza kaza da sauransu to a nan sai a diba a ga kai shin da ka zo kawai zama kai baka bi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ba to anan ne za a gane cewa ka fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma baka fifita shi ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yazo mana da haske na shari'a haske na shari'a Allah madaukakin sarki ya fitar da mu ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam daga abin da ya shahi duffai na zalunci daga dufai na shirka daga dufai na bid'a sai Allah madaukakin sarki ya shigar da mu haske wanda yake na imani da haske wanda yake na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ta haka ne za mu gane cewa ka fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mi akan karan kanka ko kuma wata al'ada a garinku cewa a garinku ana sanya tufafi ya je ƙasa maza ya ja ƙasa ko wani abu makamancin haka sai karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo kan cewa duk tufafin ɗayanku namiji da ya huce idan sahunsa wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce yana cikin wuta wannan abin ƙasan nan yana cikin wuta to sai a gane cewa a yanzu ya za a yi ka fifita manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam al'adar ku za ka bi al'adar garinku ko ko sunna annabi sallallahu Alaihi wasallam za ka bi to a wannan lokacin ne ake gane ka fifita annabi sallallahu Alaihi wasallam idan mace ce manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ki sassautar da tufafinki ya rihe jikinki ga baki ɗaya domin dukanki al'aura ce banda huskaki da tafukan hannunki sai zamanto al'adar garinku ba a ma sanya hijabi sai ki ce to tunda al'adar garinmu ta zo shikenan ba zan sanya hijabi ba kaga anan biki fifita annabi sallallahu alaihi wasallam akan yanda kike son al'adar garinku ko yanda kike son kanki wannan alama ta farko kenan ya koyan uwa musulmi sai ka fifita annabi sallallahu alaihi wasallam akan yanda kake son kanka ko yanda kake son wani annabi sallallahu alaihi wasallam matarka ce ko iyayenka ne ko ƴaƴanka ne sai ka fifita manzon Allah akan su yanda kake son manzon Allah ya zaman to yafi yanda kake son ƴaƴanka yafi yanda kake son matarka yafi yanda kai kake son iyayenka wannan abu na farko kenan alama ta biyu ya ku ƴan uwa shine ittiba'un nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa tamassuku bi sunnatihi shine abin da ya shahi mutun ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi mushi da'a yayi mushi biyayya sannan kuma yayi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam domin Allah maɗaukakin sarki ai ya gaya mana a ayar da muka karanta in kun kasance kuna son Allah da kuna son Allah to ku bi manzon Allah to wannan shine alama ta biyu sai ka bi shi kuma ka yi riko da sunnarsa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ina muku wasiti na hore ku da ku rike sunnata sannan kuma ku rike sunnar khalifofi na wa'inda suke masu shiryawa shi yasa manzo Allah ya ce musu almahdiyina min ba'di wa'inda suke shiryar da mutane bayana ma'ana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah to ba wasu masu shiryawa a lokacin sai wa'innan khalifofinsa guda hudu su wane ne shine Abubakar Siddiq da Umar bin Khattab da Uthman dan Affan da kuma abin da ya shi Ali bin Abi Talib wa'innan su ne khalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu manzo Allah yake gaya mana ku rike sunnata abu na farko kenan bayan na koma ga Allah ku rike sunnar wa'innan khalifofin nawa domin wa'innan khalifofin nawa ba za su taba zuwa da sarransu ba za su zo ne da abin da Allah ya yarda da shi kuma ni annabi sallallahu alaihi wasallam ne yarda da shi ashe wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana wasiya ne akan cewa wai ko da mun wayi gari babu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mu yanzu lokacin da muke ciki baya raye a cikin mu su kansu khalifofin ba sa nan amma sai manzo Allah ya ce ku rike sunnata kuma ku rike sunnar su ashe dan ka gane idan kana da hankali da wayo kan cewa hanyar da annabi yake so ka bi ita ce hanyar da shi ya kasance a kanta kuma wa'innan khalifofin nasa guda hudu suka yi suka kasance a kanta duk wata hanya koma bayan wa'innan to wallahi za ka iya samun bata a ciki ba zan ce kullum bata ce ba amma za ka iya samun bata a ciki saboda sai dai idan abin da wani zai faɗi da an diba sai a ga ya zo a cikin sunnar manzon Allah ya zo daga khalifofinsa wannan guda hudun to kaga wannan dama ba shine ya wadi ba a'a ya cira to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ambata ko kuma abinda su wannan khalifofin suka ambata kaga wannan alama ta biyu kenan alama ta uku ya koyan uwa musulmi shine girmama umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma girmama sunnarsa domin akwai a yau tambada da ta je ga mutane wasu mutane wanda ba sa girmama abin da ya shahi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa girmama sunnarsa zaka ji an ce hadisi ne tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya fara tunani a haba ai hankali na ba sai iya kama wannan abun ba kaza kaza dama sai abin da hankalinka ya kama ne zaka bi a shari'a shi yasa malam bahaushe yake cewa wai shari'a sabanin hankali wannan kuskure ne daga cikin maganganun malam bahaushe ba shari'a ba ce saɓanin hankali hankali ne saɓanin shari'a domin ita shari'a ita ce hankalin duk wani hankalin da ya kasa gane shari'a to shi ne hankalin bai da hankali ba wai shari'a ba ce ba daidai ba a'a hankalin ne baya da hankali duk abin da aka ce maka Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi tabbatacce domin a hadisai akwai hadisan ƙarya amma hadisin nan ya inganta to in hankalinka ya gagara gane shi wallahi hankalinka yana da matsala dama ita shari'a ba amfani da hankali domin in kace da hankali zaka yi shari'a akwai abubuwan da ba zaka yi ba misali idan mutum yayi janaba janaba ta kama shi ko kuma yayi hutsari ko abu makamancin haka me aka ce ya je yayi tsarki misali in mutum yayi janaba ya ne ne za a yi yayi tsarki shine ya je yayi wanka to sai ya zamanto ba ruwa da ya zaman to ba ruwa me aka ce maka kai kai taimama taimama ina ake shawa hannaye da fuska a'a fuska da hannaye su ne suka fitar da janaba ba su suka fitar da janaba ba amma aka ce maka kai ne ka shayi fuska da hannu in kai wannan taimama badalin abin da ya shayi wannan wankan ne zaka tai kai sallah anya hankali zai dauka ko idan da hankali zaka yi aunawa ba ba fuskar kace ta fitar da janaban nan ba amma aka ce ka shafi fuskar ka da hannayenka to saboda me aka ce ka shafi fuskar ka da hannayenka ashe wannan shine abin da ya shafi shari'a da ta tabbata to hankalinka sai ya tsaya akan wannan wannan abin shine ya kamata in yi in shi amma duk lokacin da kace wai kai zaka yi amfani da hankalinka ka bar shari'a to wallahi ka bace kenan to shi yasa Allah madaukakin sarki ya kare mu sai mun girmama sai mun girmama umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mu girmama sunnarsa wannan kadai ne zai gada mana cewa ashe muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya wadda take ta gaskiya shi ya sama Allah maɗaukakin sarki ai yake ambata mana cewa Allah maɗaukakin sarki yake cewa lalle mu ne muka aiko ka ya annabi sallallahu alaihi wasallam kai kin nan za ka zamanto shahidan mai shaida ne akan al'ummarka wa mubashiran kuma ka zamanto mai yi musu bishara ne da in sun bi Allah sun bi ka za su shiga aljanna wa nadhiran kuma ka ringa gargadinsu akan cewa idan suka saba maka akwai wuta tana nan tana jiransu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to bayan ya yi haka Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ne don ta hanyar shi ya karantar da mu litu'minu bi rabbikum don mu yi imani da ubangijinmu bayan mun yi imani litu'minu billahi mu yi imani da Allah wa rasulihi sannan kuma mu yi imani da manzansa shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa tu'azziruhu kuma don ku girmama annabi sallallahu alaihi wasallam watu waqiruhu duk iya daga cikin abin da ya shafi girmama girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku girmama sha'anin duk abin da yazo da shi sai Allah ya ce watu sabbihuhu bukratan wa asila anan kuma dan ku girma dan ku tsarkake Allah madaukakin sarki bukratan wa asila da sahi ko kuma da yammaci kaga wannan ayar tana karantar da mu akan cewa ashe wajibi ne mu yi mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mu girmama sunnarsa duk iya daga cikin alamar soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ku yan uwa musulmi Allah da kansa kuma yace domin a girmama sunnarsa shine ma'ana kada ka ji wani abu a ranka cewa ga sunnar annabi sai ka ringa jin wani abu a ranka cewa kai ka kyamaci wannan abin a'a har yanzu imanin ka bai zamanto kai imani da Allah ba shi yasa Allah yace fala wa rabbik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ina rantsuwa ko Allah da kansa yace fala ina rantsuwa da ubangijinka ubangijinka ya rasulullah la yu'minu mutanen nan ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimu ka fi ma shajar bainahum har sai sun sanya ka kai musu hukunci cikin abin da ya shiga tsakaninsu bi ma'ana duk wani abin da ya gitto muku ku maida shi zuwa ga makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma in kun maida shin thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait ma'ana idan kuka maida shi ga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi hukunci ma'ana sunnar ta tazo yace ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza sai kun zamanto la yajidu fi anfusihim harajan ba ku ji wani abu na cewa wannan abin bai dace ba a cikin ranku za ku yarda da abin da ya faɗa kin nan 100 bisa 100 kun yarda da shi sai kun yarda da wannan sannan sai me yake da suna imanin ku zai zama to ya cika shi yasa Allah karshe ce wa yusallimu taslima ku sallama ma hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallamawa ta karshe duk abin da ya wadi an kare ba zai taba kai idan idan ka alike yake aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka meke wallahi tallahi ba za ka taba samun matsala a hanyar nan ba ita mekewa amma da zaran ka ce za ka nuna wayonka ka ce ka ɗan yi kwana ko wani abu makamancin haka to tun nan za ka faɗi alama ta hudu ya koyan uwa musulmi shine aliktida'u bi akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam shine koyi kwaikwayon abin da ya shayi halaye ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam sai kana kwaikwayon ɗabi'unsa ba zai zamanto kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma kana cuta ma makwabcinka ba da baya daga cikin alamun soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah ya yi umarni da a kyautata ma makwabta ba zai zamanto kana son manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba kuma ya zamanto kana zalunta iyalanka matakka ko ‘ya'yanka ba zai taɓa zamantowa ba zai zamanto ka samu na ƙasu wajen soyayya annabi sallallahu Alaihi wasallam ba zai zamanto kana son manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba kuma ɗabi'unka mu'amala ka ta zamanto ƙarya ce kawai za ka ce ma mutane kaza gobe ka ce musu kaza ne ai ban ma san na ce muku kaza ba shi kuma ka ce musu a'a ba kazan nan bane kuma kaza ne kaza ne kaza a'a ba zai wannan baya daga cikin alamar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya koyan uwa musulmi idan mutum ya zamanto irin wannan ne ɗabi'un shi kullum cikin saba abinda manzon Allah ya zo da shi to ina kuma soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyan uwa musulmi wannan kaɗan daga cikin abinda malamai suka kawo wajen abin da ya shahi alamomi na nuna soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yasa na kawo wannan alamomi ya koyan uwa musulmi har yanzu ban ji wata alama da nake so in kai gare ta in yi magana a kanta ba shine alamar da ake sanya ta a yanzu kan cewa ita ce alamar soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ban san ko mun shiga cikin wannan wata na na Rabi'in al-Awwal ba ko yau ko gobe muna ɗaya daga cikin shi dan saboda yau ban san an ga wata shi ko ba a ga wata ba wannan wata na Rabi'in al-Awwal an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta tabbas a cikin wannan wata aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a wata rana da ake ce mata ranar Litinin amma duk wani abin da ya zo a cikin sira za ka ga an ce an haifi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sha biyu ga watan wasu sun ce a'a ba sha biyu ga watan aka haife shi ba wasu sun ce ishirin da ɗaya aka haife shi wasu sun ce a'a wajen sha bakwai haka aka haife shi maganganu suna da yawa babu wata magana da ta tabbata kan cewa ga ranar sha kaza ko ishirin da kaza aka haifi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma dai tabbas mun san da cewa a cikin wannan wata aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a wata rana ta ranar litinin domin an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kake azumi a ranar litinin ya rasulullah yace ai saboda a irin wannan rana aka haife ni wai ashe duk wanda yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda manzon Allah ya koya mishi yake menene shine azumi duk ranar litinin saboda abinda manzon Allah yake yi duk ranar litinin manzon Allah yana azumi aka ce me yasa kake yin azumi ranar litinin yace saboda a rana aka haife ni a to yanzu sai ake zauwa akwai wani taro da ake yi da sunan ana biki don cewa bikin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam bal abu mafi muni da ake jinginawa ga wannan shine cewa duk wanda baya yin wannan baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana magana ce mai girma mai hadari ya koyan uwa musulmi cewa duk wanda baya maulidi baya son manzon Allah to ka kafirta Abubakar kenan ka kafirta Aisha radiyallahu anha ka kafirta Ali bin Abi Talib ka kafirta Fatima iyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bu taba yin maulidi ba ashe in kace in baka yin maulidi baka son manzon Allah duk wanda baya son manzon Allah ko kafiri ne ijma'in malamai gaba daya duk wanda baya son manzon Allah kafiri ne ashe in kace mutum baya maulidi wai dan baya maulidi baya son manzon Allah kace mishi kafiri kenan to wannan kalma kuma hadari gare ta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za ka ce ma mutum ya kafir ba kuma Allah ya diba wannan mutumin ba kafirin bane ba manzon Allah yace sai wannan kalmar ta kafirci ta dawo kanka kai da ka faɗi wannan maganar matukar ba kafirin bane ba wai ka ce ma wani kafiri manzon Allah yace wallahi in dai ba kafirin bane ba to kai zaka kafirta zaka kafirta kanka ne sai ka saka kalmar shahada ashe hadarin da adakwai kenan wajen irin wannan magana to ya koyan uwa musulmi abinda nake so in kawo zan dan kawo mana tarihi ne a takaice lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu sahabbai sun nuna masa soyayya bal daga cikin waɗanda suka fi nuna wa manzon Allah soyayya sune matansa domin ba zai taba yiwa ka auri wanda baka so ba in ba ka tari ba amma matan manzon Allah Allah ya nuna mana cewa suna son shi kwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da matan shi suna son shi daga ciki an tambaye shi ya rasulullah wa kafi so duk duniya in Allah ka diba ka ga wata tambaya wa ka fi so a duk duniya manzo Allah ya ce Aisha matar shi Aisha aka ce ya Rasulullah wannan ai cikin mata ne cikin maza wa kai so yace baban Aisha har yau Aisha tana ciki a cikin maza yace yafi son baban Aisha wane ne Abubakar Siddiq mu dauki Aisha radiyallahu anha matan manzon Allah wadda manzon Allah yafi so a duniya sama da kowa wallahi tallahi duk yanda muke son manzon Allah ba za mu taba kwatanta daidai kwatankwacin yanda Aisha radiyallahu anha take son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah ya mutu ya bar Aisha Aisha ba ta taɓa yin maulidi ba ta koma ga Allah ba ta son manzo Allah ne ba ta son manzo Allah ko kuma ita ba ta fahimci addini bane ba sai yanzu mu muka fahimci addini bayan Aisha domin daga cikin so daga cikin soyayya mafi ƙarfi shine soyayya tsakanin miji da mata ko kuma soyayya tsakanin uba da ɗa wannan soyayya tana da ƙarfi kwarai da gaske idan aka hudda soyayya ta imani domin soyayya ta imani ita ce babban soyayya to aka fidda ta domin muna da imani sahabban manzo Allah sun yi imani da Allah to mu bar wannan soyayya mu koma soyayya wadda tafi girma bayan wannan ita ce soyayya tsakanin miji da mata ko kuma tsakanin ƴaƴa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce daga Imam Bukhari manzo Allah ya ce Fatima radiyallahu anha tsoka ce daga daga shikina duk abin da zai bata mata rai zai bata min rai duk abin da zai faranta mata rai ni ma zai faranta min rai dan Allah Fatima iyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ta koma ga Allah ba taba yin maulidi ba ba ta son manzon Allah ne ita ma ko kuma ita ma bata fahimci addini bane ba bayan shi manzon Allah ya nuna mana ya fi san Abubakar a cikin maza ko sayyidina Abubakar kuma shine khalifa manzon Allah na farko bal tun manzon Allah yana da rai sai da ya jagorantar da Abubakar ya bai wa sahabbansa sallah yayi jagorance su sallah tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai ya ce abubakar ka shagoranci mutane su yi sallah lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya yaya aka yi amma abubakar har ya koma ga Allah bayan shekara biyu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai taba yin maulidi ba shin baya san manzo Allah ne ko shi ma bai fahimci addini bane ba sai mu maulidi ba fara ba sai a shekara ta kusan 400 da wani abu karni na hudu bayan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu domin duk wani karni guda shine shekara 100 cycle da ake faɗi bayan shekara 400 da wani abu sai aka samu wasu mutane waɗanda su kuma asalinsu asalinsu ɗan shi'a ne wanda suka fara maulidi a duniya kenan a tarihance su ne da ake ce musu alfatimiyun waɗanda suna son fatima suna son iyalan fatima daga cikin iyalan fatiman ma amma wanda suke zo shine hasan a hussein ba za san alhassan waɗannan su suka fara yin maulidi a ƙasar misra abin da ya zo na tarihi amma ya ku ‘yan uwa musulmi bayan kuma wasu shekaru bayan ƙarni shida domin su a lokacin maulidin da suka yi ba irin maulidin da ake niyan zuwa bayan wajen ƙarni shida shekara ta ɗari shida da wani abu sannan sai aka samu irin maulidin da aka fara yi a shekarun baya wanda tun muna yara mun ɗan riske shi bayan su da ya lalace ba maulidin da ake shine a zauna a karanta sirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi salati ga manzon Allah a yi karatu alkur'ani a da shine abin da ake amma yanzu ya zamanto abin da ya zama zagayen maulidi wacece wacece menene da menene maulidin wane maulidin shehu maulidin wane ya zama abin da ya zama to a lokacin shekara ta 600 da wani abu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu dazu mun yi magana akan khalifofin manzon Allah guda hudu wanda manzon Allah ya ce su ne masu shirewa dukan su ma sun rasu sun koma ga Allah sahabbai duka sun koma ga Allah tabi'ai sun koma ga Allah atba'ut tabi'in sun koma ga Allah sannan sai aka samu wasu wai muna tunanin wai za su hisa habban manzo Allah fahimta addini ne za su hisa habban manzo Allah nuna soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai har a so ana wai gardama ake akan cewa wannan abun ba daga cikin alamar soyayya ga manzo Allah kawai in za ka yi abun ka yi abun ka amma kakka alakanta shi da shine soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai kana abin ka na shirholiya a duniya me yasa na ce mishi shirholiya saboda duk wani abin da baya da asali a addini wallahi da sunan wai in kai shi zaka samu lada wallahi babu ladan zaka samu ka san entrepreneur ko wayanda suke yan balo yan kollo aga in an tayi an yi match ko an sa coup wannan za a samu lada amma duk lokacin da suka je suka yi entrepreneur kawai sun dan motsa jiki ne ba lada suka samu za su dan samu abin da za su samu in match akai za su yi coup ko za ba su kuɗi amma entrepreneur wannan kawai ka motsa jikinka ne to wallahi maulidi iya daga ciki da ka yi shi ba lada za ka samu billahi lazi la ila illawa za ka nemo ta jikinka ne saboda abin da yake na addini shi ne abin da Allah abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi duk wani abin da manzon Allah bai zo mana da shi ba in dai da sunan addini ne ƴan uwa mu saurara domin idan aka ce bid'a akwai wanda suke confound da abin da ya shafi bid'a a addini da bid'a a rayuwa wannan da muke magana sautin mu yana huta bid'a ne amma a rayuwa yanzu wannan abin in mun yi sallah da shi ko mun yi sallah da shi ba mun ce sallar mu bata yi ba ba mu ce wai kawai shi wannan abin karan kanshi lada ne ada kai gare shi kawo shi cikin masallaci ba a'a shi wannan zai taimaka wajen isar da murya zuwa nesa wannan shine amma ba addini ne ba shi wannan karan kanshi abin da yake na addini ibada bautar Allah shine to ba mai cewa ba wanda yake da baki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki duk wani wanda zai zo da wani abu koma bayan haka to wallahi a bar mishi abin shi inda ya kashi cikin addini amma mota moto portable da sauransu wannan duk ba wai addini bane ba domin ba a ce in ka sayi salula kana da lada kaza ba ko kuma in kai kaza kana da lada kaza a'a wannan duka ɗabi'o'i ne abubuwa ne waɗanda suke na mu'amalar rayuwa na yau da gobe wannan su ba sa daga ciki domin a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu fankoki kai irin tabbi a cikin masallaci babu kasa ce a lokacin su ba irin ginin masallacin da ake yanzu bane a lokacin su amma shi wannan ginin da aka yi ba a ce shi ne addinin ba a'a shi wannan zamani ne ya kawo ne to ya koyan wa musulmi kan je nesa maulidin nan wallahi mutane muna yi da kuma abin da yasa shine ga ka'ida guda duk wani abu na ibada tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam har duniya ta tashi ba zai taba canzawa ba sallah asuba tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu raka'a biyu ce ba wanda zai ce ya ƙara raka'a uku kuma da sunan sallah asuba ba zai taba yiwa ba azumin watan ramadan ba za a ce watan ramadan ya dawo wata na biyu a shekara ba a'a kullum shine wata na tara kuma dole za a azumce shi shine watan ramadan kenan shine azumin da za a yi ba zai taba sauya duk wani abin da ibada ne wallahi ba zai taba sauya ba amma dole abu wanda ba ibada ba maulidi daga ciki barin ga muku lokacin da aka fara yin shi na ce kawai sira ake karanta da abin da yake alkur'ani amma yanzu ba shine ake ba yanzu abin ya fadada bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai maulidin da ake na Shehu Tijjani akwai maulidin Shehu Inyas akwai maulidin Sheikh Tahir Usman Bauchi ha to to ta ina ya samu asali wannan kuma lokacin da na manta abin da na manta shekara ta ɗari shida da wani abu da aka fara irin maulin da ake tara mutane a yi abinci a yi kaza dalilin da ya sa suka fara wa'innan shi ne wai sun ga wa'inda suke kiristoci suna fetan noel menene noel shi ne ana fetar ranar da aka haifi annabi isa wanda shi ma ƙarya ce to wai kiristoci aka ga suna yi sai wasu daga cikin musulmai suka ce ai mu muka fi cancanta da mu yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka fara dama an taɓa ɗaukar addini wajen kiristoci kuma abin da su kiristocin suke ba annabi isa ya sa su su suka sa kansu bal su da kansu suka cewa wannan miladiyya da ake cewa 2026 yanzu ake cewa ai ana jingina ne zuwa ga aihuwa annabi isa sun ce bai tabbata ba kawai su ne suka zauna suka tsara to ta yaya kuma ake wannan abu kuma wai daga gare su wai za a kwatanta da addini a yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai kuma har ka zo ka ce wai wanda da yawan abin ba ya san manzo Allah sallallahu alaihi dan Allah ina hankali a ciki akwai uwa musulmi mutumin da zai shekara guda shekara guda a kullum yana soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda in zai sanya tufafi zai tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya addu'a sanya tufafi hatta in zaka sanya tufafi manzo Allah ya koya addu'a sai yayi addu'an nan saboda manzo Allah ne ya ce amma wai sai a ce sai shekara dan Allah anya soyayya manzo Allah daga gaske ko sai shekara ka tuna manzo Allah manzo Allah sai shekara shekara za ka ringa tuna shi sai shekara kai baka da lokaci a duk shekara wata 11 baka da lokacin tuna manzo Allah sai shekara sai wata na 10 sai wata na abin da ya shahi uku in ya shigo rabi'ul awwal tukun zaka tuna manzo Allah anya soyayya ka ta gaskiya ce da sunan wai ana bikin tuna manzo Allah ne haka ake wadi tunawa mu wallahi bamu taba manta da manzo Allah a kullum a kowane yanayin mu wallahi muna tana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisi ingantacce a koda yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in baya yin wani aiki yana zikiri yana ambaton Allah to da zaran ka ke banta baka wani aiki zaka ci gaba da ambaton Allah zaka tuno da abin da manzo Allah ya faɗi a koda yaushe kana tana da manzo Allah kai ko kwana zaka yi sai ka tuna da manzo Allah akwai addu'ar da manzo Allah ya koya kana tashi daga kwana manzo Allah ya ce kai kaza kai kaza zaka huta daga gida manzo Allah ya ce kai kaza kai ba za ka taba dan adam masoyin manzon Allah na gaskiya na rantsi da Allah ba zai taba rubuwa da manzon Allah a din rayuwar shi ba ballantana har a ce wai zai ware wata rana da sunan wai zai bikin wai tuna da tunawa da manzon Allah ha ba da Allah manzon Allah ya huce wannan sallallahu alaihi wasallam kai ba wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko matakka in ma baka yi aure ba ko budurwarka da kake so ba ka cewa sai a rana guda kake tunawa da ita kullum za ka ringa mata message za ka ringa kiranta kullum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shekara annabi sallallahu alaihi wasallam wai kuma a ringa kai a ringa kai malam abubuwan sai a hankali wai saboda wannan abin har a zo ana cewa wai mutum wai baya son manzo Allah subhanallah wani irin abu ne wannan wani irin al'umma ce muke ciki a yanzu ya ku yan uwa musulmi idan ka diba to ya sauya kala yanzu iya abubuwan da ake kadai na barna a wajen maulidin nan shi kadai ya isa ya haramta maulidi iya abubuwan da ake na barna domin akwai wanda randevu suke dauka tsakanin namiji da mace a fake da wannan maulidin ba na manta daga cikin zagaye da ake yi lokacin ina zandar akwai wata da muke class guda muka yi class guda da ita suna daga cikin masu yin maulidi mun haɗu a ekol take cewa ai jiya lokacin da suka yi zagayen shi na maulidi wajen zeroyar face suka wuce ta kawai gidanmu mace me take a wannan lokacin wai da wajen zeroyar face suka wuce ta kawai gida wai suna zagayen maulidi dan Allah ina wannan abu yanzu da suna addini kuma ana kiɗi haba dan Allah ina addini ina kiɗi ana zage-zage ko na abu makamancin haka wannan abin wai shi ake so a nuna wai in ba ka yin shi ba ka san annabi fa ya subhanallah in ba ka yin wannan abu annabin bai yi ba matan shi busu yi ba sahabbansa kaf kaf busu yi ba ba sa san annabi ne mun yi su san annabi ne ko su ma busu fahimci addini ba ne sai yanzu mu muka gane addini sai yanzu ya koyan wa musulmi shi yasa shi addini ana yin shi ne abin da Allah da manzonsa suka yarda da shi kuma suka ce matukar ba a yi haka ba to wallahi an haɗi Allah maɗaukin sarki ya kare mu Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu ga baki ɗaya Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon yin addini tacacce wanda ya tabbata ga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu daga yin abin da ba za mu samu lada a cikin shi ba Allah maɗaukin sarki ya ƙara kyautata mana niyoyin mu Allah maɗaukin sarki ya ƙara fahimtar da mu gaskiya ya kuma ba mu ikon binta Allah maɗaukin sarki ya ƙara fahimtar da mu ƙarya ya kuma ba mu ikon nisantarta Allah maɗaukin sarki ya sanya mu daga cikin masoya soyayyan annabi sallallahu alaihi wasallam na gaskiya Allah madaukakin sarki ya ƙara soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatanmu Allah madaukakin sarki ya bamu ikon bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam koda koran mu baya so Allah madaukakin sarki ya bamu ikon yin addini yanda ya dace koda a ƙasar da muke ba a son yin addini ne yanda ya kamata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum المجيد اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على وماتوا على ذلك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أكرم نزلهم يا أرحم الراحمين فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله